أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahama at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau da yi muna asabar ne sha ɗaya ga watan jumada al'ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jiran nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 25 ga watan nuwamba na shekara ta 2023 kuma kamar kowane lokaci a yau muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jallimu oon babban malami a tsangirar nasarar shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma suna na anas idris hassan da nake kasancewa tare da kowa a cikin shirin sai ku biyo mu akan kula bismillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ينقوى ما سو كلم رسول الله وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو بكر ابن أبي الدنيا أتكل تفنسى قضاء الحوائج يا فتر دا حديثي دا سندي ميكو daga abdullahi ibn dinar shi kuma daga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasulallah man ahabbu nasi ila Allah man ahabbu nasi ila Allah man ahabbu al'ama ma ahabbu al'amali ila Allah wato wane ne yafi soyuwa a wurin Allah kuma waɗanne ayyuka ne suka fi soyuwa a wurin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ansa da cewa anfa'uhum lin-nas وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن تكشف عنه كربا أو تقضي عنه ليلا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجد شهرين ومن كف غضبه ستر الله عليه ومن كظم غيظه ولو شاء أن يبديه أمضاه ملأ الله قلبه رذا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد الأمل ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل منذ صلى الله عليه وسلم عبادة أنسى للشيوى wanda ya fi soyuwa a wurin Allah shine wanda ya fi amfanar da mutane wanda ya fi soyuwa a wurin Allah wato wanda Allah ya fi so a cikin mutane shine wanda ya fi amfanar da mutane sannan cewa inna ahabbal a'mali ila Allah aikin kuma da Allah ya fi so yace sururun tudkhiluhu ala mu'min farin cikin da zaka sa wa mu'mini a zuciyarsa aikin da Allah ya fi so shine farin cikin da zaka sanya wa mu'mini a cikin zuciyarsa takshifu anhu kuraban ka yayi masa wata damuwa أو تقضي عنه دينا كوكا بيا مسا ونباشي أو تطرد عنه جوعا كوكا نباشي دو تيمه سنة منزويتي والآن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجد أن أعتكف شهرين في مسجد يجي إن إن تفت على دم وأنا مسلمي وجن بيا مسا وتبقاتا النبي يجي وأنا يفسو يوغليني saboda in yi itikafi na wata biyu a wani masallaci sannan cewa man kaffa ghadabahu wanda duk ya rike ya gintse fushinsa satar Allahu auratahu to Allah zai sitirce masa al'aurarsa sannan wa man kadhaba ghaizahu wanda ya gintse haushinsa walau sha an yumdiyahu amdahu da ya ga dama zai iya hushe haushinsa amma ya gintsa haushinsa ya danna zuciyarsa annabi ya ce mala Allahu qalbahu ridan Allah zai cika zuciyarsa da samun yarda Allah zai cika masa zuciya da yarda sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa masha ma akhihi almuslim fi hajatin hatta yuthabbitaha Allah hatta yuthabbitaha lahu thabbata Allah qadamai yawma tazillu al-aqdam wanda ya tafi tare da uwansa musulmi wajen biya masa wata bukata wajen wata bukatarsa har ya ga bukatarsa ta biya Nabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah zai tabbatar masa da digadigan ranar da digadigai suke zamewa sannan manzo Allah ce wa inna su al-khuluq lalle mummunar dabi'a mummunar munanan halaye la yusilu la yusilu al-amal kama yusilu al-khallu al-asal suna bata aiki kamar yadda al-khall wato tsimi yake bata yake bata yake bata zuma wani hadisi za mu ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama an masa tambaya game da mutumin da ya fi kowa a wurin Allah wato mutumin da Allah ya fi so da kuma aikin da Allah ya fi so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da cikakkiyar ansa ko da ansarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar a nan za mu ga ta kunshi wato kyakkyawar mu'amala da zamantakewa da kyautatawa tsakanin mutum da ɗan uwansa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul ahabbul ahabbul nasi ila Allah mutumin da Allah ya fi so ya ce anfa'uhum linnas wanda ya fi amfanar da mutane wanda a rayuwarsa mutane suke amfana da shi suke karuwa da shi suke ga alheri wajensa yake tallafa musu yake taya su yake share musu hawayensu wannan shi Allah ya fi so mutum ya zamo mai amfani mai amfani a inda Allah subhanahu wata'ala ya hore masa damar ya amfanar idan dukiya Allah subhanahu wata'ala ya bashi kasance yana taimakawa mutane da dukiyarsa yana share musu hawaye yana agaza musu yana sa musu farin ciki a zuciyarsu idan mulki Allah subhanahu wata'ala ya bashi ya yi amfani da mulkinsa wajen tsayar da adalci cikin mutane wajen kyautata musu da yi musu ihsani da kawo abubuwan da za su sa mutane su samu walwala a cikin rayuwarsu da tsare musu dukkan haƙoƙinsu da tsare musu mutuncinsu tsare musu addininsu tsare musu dukiyoyinsu hana wani ya zalunce su ya amfani da mulkin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wajen ya shimfiɗa gaskiya a cikin mutane kaga wannan amfaninsa ga mutane a nan abu ne wanda yake zahiri haka in ilimin Allah subhanahu wataala ya bashi idan to mai karantar da mutane mai ilmantar da su mai masu jagoranci zuwa ga Allah subhanahu wataala mai nuna musu abin da yake daidai domin su aikata mai jan hankalinsu akan abin da ba daidai ba domin su guje shi wanda yake kokari kullum ya tabbatar da da wato haduwar zukatan al'umma ba raba su ba wanda yake kokarin kullum ya ga ya jawo hankalin mutane kan abin da zai zai sa su samu yardar Allah subhanahu wata'ala wanda zai zanto cikin ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi yana kokarin jawo hankalin mutane zuwa ga addinin Allah ba yana korar su ba ba yana baza masu ba wanda babu shakka shine mafi amfani a cikin mutane abin da ya danganci iliminsa haka duk abin da Allah ya hore masa sawa'un ilimin addini ne ko kuma ilimi ne na rayuwa ya zanto yana amfanar da mutane cikin ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi waɗannan su ne Allah subhanahu wata'ala ya fi so sai Adam sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna ahabbal a'mali ila Allah aikin da Allah subhanahu wata'ala ya fi so sururun turkhinuhu ala mu'min kai abin da zaka shigarwa da mu'mini farin ciki zuciyarsa kai aikin da mumini zai zai kai aikin da zai faranta wa mumini rai zai faranta masa zuciyarsa to wanda shi Allah ya fi so annabi ya fada misalai da wasu ayyuka da za ka yi ka faranta wa mumini takshifu anhu kuraban yana cikin wata damuwa ka yaye masa damuwar ta hanyar sabon masa mafita wannan zai sa masa farin ciki ba kaɗan ba a cikin zuciyarsa aw taqdi anhu daynan ko yana fama da bashi kana da yadda zaka yi ka sassauta masa bashin nan ka biya masa bashin ko ka rage masa bashin ko ka yi magana a daga masa kafa a ƙara bashi wani lokaci don ya samu ya biya bashin duk wani abu da za ka taimaka masa wajen ya ga bashin nan ya sauka daga kansa to wannan abu ne da Allah ya fi so haka nan auta tsurdu an hujuwan ko yana fama da rashi ba ya da abin da zai ci ba ya da abin da zai ciyar da iyalansa matarsa da 'ya'yansa ka taimaka masa da abin da zai kai cikinsa ka ba shi abinci taimake shi da abin da zai samu abinci hanyar da zai samu abinci duk wannan aiki ne da Allah subhanahu wata'ala ya fi so sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wani misali mai girman gaske wayayi wato wata muƙarana wani kwatance wanda yake da girman sha'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala an amshi wala an wala an amshi ma'a akhi al-muslim fi hajatin أحب إلي من أن أعتكف شهرين في مسجد ɗan uwana musulmi yana da wata bukata in tsaya tare da shi har wannan bukatar tashi ta biya annabi ya ce to wannan ya fi soyuwa a wurina sama da in yi wata biyu ina iya tikafi a masallaci a masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah yake itikafi shi ne masallacin madina wato da ya itikafi wata biyu a cikin masallacin madina ya kwana wato wata biyu yana itikafi to ya fi wato ya taimaka wajen ya ga wani dan uwa nashi musulmi ya samu biyan bukatarsa akan wani abin da yake cikin bukata nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan ya fi wancan ya fi wancan itikafi na wata biyu duba itikafi a ko ina ma abu ne mai matsa matuƙar lada domin mutum zai tsara kansa ne cikin da'ar Allah subhanahu wata'ala na wani lokaci ya tsara kansa ya kauce wa dukkan wasu al'amura na duniya ba magana fita kasuwa ko zuwa wurin aiki ko karɓar baƙi ko zaman hira da zanto ba abin da ya sa a gaba sai bautar Allah subhanahu wata'ala safe da yamma dare da rana haka har yayi waɗannan kwanaki babu shakka wannan aiki ne babba aiki ne mai falala amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma ya tafi tare da uwansa cikin wata bukatarsa ya ga wannan bukatar tashi ta samu biya ya ce to shi ya fi masa saboda wancan itikafi da zai yi na wata biyu a masallacinsa itikafi a ko ina ma yake yana da farala ballantana kuma a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda sallah guda ɗaya a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da take da sallah dubu a wani masallacin da ba shi ba in ba masallaci mai alfarma na makka ba to kaga wanda zai itikafi mafi girman abin da zai a cikin aikin zaman itikafi shine sallah zai samu salloli biyar gaba ɗayansu a cikin a cikin a cikin jami'i in ya hada da juma'a zai samu sallar juma'a a cikin jami'i bayan qiyamul layl zai a cikin wannan dare ko a cikin waɗannan darare da zai itikafi a cikin su to kuma a ce yana yin wannan a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana dinka masa kowace sallar da zai yi dinka masa ita dubu rabe ce to wata biyu yana yin wannan gara a ce ya wuce gaba tare da ɗan uwansa musulmi bukatar su ta biya ka duba wannan girman sha'ani da taimako da tsayawa wanda yake da bukata ganin ya ga cewa bukatar su ta biya sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa mun kaffa ghadabahu satarallahu auratahu wanda ya rike hushinsa wanda ya rike fushinsa bakon ya bari fushinsa ya masa tasiri ya fito ya yi fada ko ya yi rigima ko ya yi baƙaƙen maganganu ko ya kai duka ko ya ɗauki wani tsatsauran mataki amma sai ya danna fushinsa ya ƙi yadda fushinsa ya masa shiftar mai zai yi ya zama na ya aiki da hankalinsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ce to satanallahu auratahu shi ba Allah zai ɓoye masa wani aibinsa Allah zai rufa masa asiri yana da wani abin da ya baya so a sani na gazawarsa Allah zai rufa masa asiri sai kaga cewa ubangiji subhanahu wataala ya yafe masa abubuwan da yi waɗanda tsakanin shi ne da su tsakanin shi ne da shi da shi ubangiji subhanahu wataala sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kadhaba ghayzahu walau sha'a an yudhiyahu abdah bala Allahu qalbahu ridan wanda zai yi wato tumbatsa ya cika da fushi yana tunanin ɗaukan mataki kuma yana da ikon ya ɗauki mataki akan abin da aka yi masa da laifi amma sai ya gintsa wannan fusatar tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ce to Allah zai cika masa wato kirjinsa da yarda wato ubangiji subhanahu wata'ala zai tittila masa sakayya daban-daban har sai ya ce ya ubangiji na gamsu sai ya ji ya yarda wannan ba karamin matsayi ba ne wannan ba karamin ba karamin wato tagomashi ba ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya alkawari a bisa bakin a bisa harshen ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam cewa zai yi wa mutumin da ya gitsa haushinsa ya ki daukan wani mataki tsatsaura akan abin da aka yi masa ka duba annabi sallallahu subhanahu wa ta'ala da yake yaban sayyidina abubakar da ya ɗauki dukiyarsa ya kashe dukiyarsa don taimakawa addinin Allah subhanahu wata'ala da taimakawa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da mutane suke gujewa annabi sallallahu alaihi wa sallam suke nuna masa tsana ubangiji subhanahu wata'ala ya yaba wa sayyidina abubakar akan wannan alladhi yu'ti malahu yatazakka وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أعلى التي ولسوف يرضى Allah yi wa sayyidina abubakar a haƙuri a wato alkawari cewa za a ba shi har sai ya yarda har sai ya ji gamsuwa da abin da aka ba shi to anan ma sai ga shi na iki sallar da sallama shi wanda ya riƙe fushinsa a lokacin da yake da iko ya ɗau wani mataki amma ya gintsa fushinsa da ya ce Allah zai cika zuciyarsa da yarda سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام wanda duk ya tafi tare ɗan uwansa musulmi cikin wata buƙatarsa ya ga cewa buƙatar nan ta tabbata to shi ma Allah zai tabbatar da digadigansa yayin ƙetare siraɗi lokacin da digadigai suke zamewa suna fadawa wuta shi Allah zai tabbatar da rigagansa alama ce ta cewa shi zai samu tsira a wannan rana sannan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita su al-khuluq yufsilu al-amal mummunar dabi'a mummunar dabi'a tana bata aiki kama yufsilu al-khallu al-asal kamar yadda al-khall tsibi da za a yi na tuffa ne na menene da za a yi shi tana ɗauko shi a zuba shi a cikin zuba kuma sai bata zuba to haka nan mummunar ɗabi'a take bata aiki a shi aiki ana nufin kyakkyawan aiki da mutum zai yi wanda zai yi fatan samun lada a wurin ubangiji subhanahu wataala to in yana da mummunar ɗabi'a to mummunar ɗabi'a nan za ta lalata wannan aiki duba mu ga wannan hadisi na ba'iki sallallahu alaihi wa sallama dukansa kwadaitarwa ne akan mutum ya zanto a cikin al'umma mutum ne mai amfani da ake amfana da shi akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ya hore masa wani mutum da zaka gani akwai wani abu da Allah ya hore masa wanda in ya tsaya ya amfani da wannan abin mutane za su ji daɗi mutane za su amfana da wannan abu wani Allah ya bashi dukiya wani Allah ya bashi iko ya bashi mulki wani Allah ya ba shi sanayya ta mutane ya san jama'a ya san zai za iya kamun kafa da shi wani Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ya ba shi ilimi wani ya ba shi ilimin addini wani ya ba shi ilimi na rayuwa na duniya wani likita ne wani injiniya ne wani Allah subhanahu wata'ala ya ba shi wani mukami a cikin harkar gwamnati wanda zai iya taimakawa mutane da wannan kujerar da Allah ya ba shi wani Allah ya ba shi basira ya ba shi hikima ya ba shi azancin wato abubuwa da yawa shi ma zai iya taimaka mutane da wannan hikima da wannan fasaha da ubangiji ya ba shi wani allah ya ba shi ƙarfi kowa za ka ga cewa ubangiji su wani wata'ala ya ba shi wani abin da zai iya zai iya amfanar da mutane idan har ya tsaya ya ribaci wannan abu da Allah ya masa to wanda duk ya zanto yana ya fi kowa amfanar da mutane to ya fi soyuwa gurin Allah subhanahu wataala shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama shine yake da wannan matsayi fiye da kowa saboda babu wani dan adam da aka amfana da shi kamar yadda aka amfana da manzo sallallahu alaihi wasallam babu shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na gaskiya abinda annabi ya zo da shi na rahama ba ya amfani musulmi kadai ba a ya amfani musulmi da wanda ba musulmi ba kai ba dan adam kadai ya amfana da wannan ba hatta dabbobi hatta tsuntsaye duk wani abu mai rai sai da ya amfana da wannan abu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na gaskiya da shari'a sauraka babu wani wanda ya amfanar da mutane kamar manzo sallallahu alaihi wasallam sauraka a bisa wannan ansa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar khairun nasi anfa'uhum lin nas fiyayyen mutane shine wanda yafi kowa amfanar da mutane to annabi sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen halitta duka domin shine amfanin sa ya game kowa da kowa kamar da Allah ya ce ba arsalnaka illa rahmatan lil alamin bai ce lil muslimin ba bai ce lil mu'minin ba bai ce lil salihin ba sai ce lil alamin al alam kullu ma siwa Allah duk wani abin da ba Allah ba yana karkashin kalmar al alam saboda al alamin duk wani wanda ba Allah ba to annabi sallallahu alaihi wasallama ai ko shi zuwa ga ga halitta rahama ce rahama ce gare shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam anfa'un nasi linnas yafi kowa amfanar da mutane to haka martaba za ta tafi da darajar wani bayan wani a zokan manyan sahabbai a zokan waɗanda suke bayan su a zokan haka haka to gwargwadon irin yawan amfanar da mutane da aka yi amfana da aka yi da kai a rayuwa gwargwadon yadda za ka shiga cikin wannan jerin gwano kasance cikin wannan layi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wasu misalai da wasu abubuwa da mutum zai yi dan shi ma ya shiga cikin wannan sahu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake jagoranta Allah ka samu dace Allah subhanahu wataala ya bada gaban katar jami su mamin Allah ya saka da alkhairi tunai mata farko yau ta zo daga wanda yake cewa malam ya matsayin kuɗi da yan kamasho suke karba bayan sun nema mutum masu tirala kaya cikin kuɗin da aka biya na kayan suna ɗaukar kaso goma cikin ɗari ya ce amma da sanin mai motar cewar ana ce waɗannan kuɗin duk idan ɗan kamasho ya ba motar ka kaya yakan ɗauki wannan kaso goma cikin ɗari ɗin ko kuma kaso biyar cikin ɗari shine ke tambayar ya matsayin wannan kuɗin da suke ɗauka.
ai ba wani abu a dillanci daidai yake da dillanci ka ba mutum kaya don ya sayar ka sallame shi da wani abu wanda kuka yi alkawari da shi tsakaninka da shi za ka bashi haka da wanda yake kamasho abin da zai nemo mai saya zai nemo wanda zai ba da wani aiki a yi zai nemo wanda za su kawo kaya a baka wanda shi ma za a biya shi kudin wannan ɗawainiyar tasa saboda haka za mu da yarjejeniya ne kuma shi mai shi wanda ake karɓar kudin daga wajensa ya yarda haka wannan babu komai a ciki dole suke karɓa halal ne wani ke ce malam menene ingancin fadar jazakumullahu anna wa anil islami khaira yayin yin godiya ga mutane babu komai addu'a ce bayan ka ce wa mutum ka gode kuma kake masa addu'ar Allah subhanahu wataala ya saka masa alkhairi akan abin da yayi maka ko yayi muku ko yayi wa sauran musulmi ko yayi wa musulunci jazakumullahu anna Allah ya saka muku da alkhairi akan abin da kuka yi mana da kyautatawa wa anil islami ko kuka yi wa musulunci na kyautatawa na ciyar da shi gaba wa anil musulmi ko kuka yi musulmi Allah ya muku sakayya da alkhairi akan wannan sauran wani abu addu'a ce mai kyau kuma duk wanda ya yi maka alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka saka masa wato kai masa sakayya ka bashi tukuci akan abin da ya maka kai ma in ba ka da abin da zaka bashi فإن لم تجدوا ما تكافئ ما, ما ت... فإن لم تجدوا ما تكافئوا به ما تكافئون به فادعوا له in ba ku da abin da za ku masa tukuci da shi to sai ku masa addu'a har ku ji cewa eh lalle kun yi masa wani abu shi ma wanda yake mai daɗi da zai faranta masa rai saboda haka annabi ne ya umarni wanda aka yi wa abin alkhairi to ya yi addu'a ga wanda ya masa addu'a da za ta sa masa farin ciki shi ma ransa
to yana ke can malam shin sunan Allah ne Mahmud kamar yadda ya zuwa baitin Hassan bin Thabit Fadil Arsh Mahmudu wa hada Muhammadu shi yake cewa ya halatta a sanya wa yaro suna Mahmud
mahmud sifa ce da aka sifa ake sifanta ubangiji da ita babin sifat yana da yana da fadi da cewa shi a baitin yana cewa shakka lahu usman min ismihi ya ciro masa suna daga sunansa fazul arshi mahmudun wa hadha muhammadun al arsh shine allah mahmudun abun godewa ne abun yi wa godiya ne kamar yadda ce alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah to Allah abun godewa ne shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ne wato an ciro sunan Muhammad daga Mahmud Mahmud wanda ake godewa Muhammad shi ma wanda ake godiya saboda abin da yake yi na alkhairi ga Allah subhanahu wata'ala sifa ce Mahmud sifa ce daga cikin sunan Allah ba ba wai suna bane kamar Ar-Rahman Ar-Rahim ba cewa abdul mahmud ana iya wato sifanta Allah da wannan cikin sifofinsa wato shi shayabo ne harce azizul hamid hamid kaga yana daga cikin sunan Allah alhamid shi ba duk ma'anarsu ɗaya da wannan shayabo wanda kowa yake gode masa a kan ne'ominsa yake yabansa da kyawawan ayyukansa wanda yake yake wa bayansa saboda aka ce mutum abdulhamid a wace abdulmahmud ma almahmud din shi ne ma'anar alhamid din alhamid sifa ce ta mubalaga to allah subhanahu wa ta'ala akwai waɗanda abubuwa da yanzu misali a ɗansar sarari da ce arrahim arrahim shi ne zumunci amma da larabci aka ce arrahim ce arrahim an ciro sunan arrahim ne daga arrahman an ciro sunan arrahim daga arrahman akwai irin wannan da akan samu
sai wani yake malam tambayarsa ita ce ya ji wani yayi rantsuwa cewar idan bai daki wani yaro ba to bai yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne ke tambayar ya hukuncin sa yake da farko dai irin wannan rantsuwan ba ta halatta ba ta dacewa mutum ya rantsuwa da da shi in bai kaza ba shi kafiri ne ko shi in bai kaza ba shi arne ne ko shi bai kaza ba ya zama murtaddi yayi kaza ya kira ko ce shi bai yahude ne in bai yi kaza ba ko ba nasare ne ko na bar musulunci wannan rantsuwar ba ta da kyau ba ta da kyau saboda kana iya yin rantsuwar kuma ka ga abin ka zo ka yi shi ko da shi ɗan ya sa ka yi ko kuma ka ga cewa ai ba wani abu gara ka yi abin saboda shi ne alkhairi so ba a san a yi rantsuwa irin wannan idan mutum ya yi kuma ya yi rantsuwa irin wannan ya zo ya karya rantsuwarsa ba cewa ya kafarta don da shi ba ba hakan ya nufa ba ya ce shi bai yadda da annabi ba bai yadda da musulunci ba in yi kaza a lokacin da yake faɗar wannan maganar ba wai yana nuna bai yadda da musuluncin ba ne a yana so ya baya wa mai sauraron sa ƙarfin gwiwa da tabbaci cewa ba zai yi ba shi yasa sai ya ɗauki nan dago wannan maganar amma shi a ransa ba wai bai yadda din ba da zai yi ɗinka ce to yanzu ba ka yi zai ce kai ba haka yake nufi ba kuma ba haka yake nufi ba yana so ya bawa mai sauraronsa karfin gwiwa ne da ƙwarin gwiwa da tabbaci cewa ba fa zai yiwu ba yadda ka san ba zai yiwu ba umar musulunci yadda ka san ba zai yiwu ba inke inke annabi sallallahu alaihi wasallam to ba zai yiwu inke abin nan ba to kuma daga baya wani abu ya zo sashi yayi to baka cewa ai ka kafarta a'a to sai ce sai aka ce kafaratu yabi da rantsuwa ya nufa da wannan sai kafara ta rantsuwa إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ciyar da miskinai goma ko kuma ya tufatar da su tsamu asharatu masaki in bai samu wannan abin ko kuma au tahriru raqaba in ta bawa ko bai ba in bai samu waɗannan uku ba kiran fasiya musalasati ayyam sai azumin kwanaki uku dole shine kafara ta wannan rantsuwar da yi amma ba a cewa da ya faɗa haka to ya zama kafiri ko ya bar musulunci ko ya zama bai hudun da gaskiya ba wanda ya niya ba
da sai wannan shi kuma yake cewa malam ya zo ya tarar da mutane biyu suna sallar jami da sai ya tura limamin gaba shi kuma ya jeri da mamun to bayan sun yi da sallar sai wani yake ce masa ai limamin baya matsawa gaba idan yana sallah sai limamu su yi baya shine yake tamma yake neman karin bayani game da wannan
limami baya matsa sai limamin sai dai su mamun su yi baya ba ba wani ka'ida da aka faɗa cewa liman ba zai matsa gaba ba mamuni dole za su yi baya da ya daman shi liman shi ne a gaba yanzu na bari kuna a gaba ne saura ka guri yana baya kaga a bayan za ku yi da daman shi liman a gaba yake saura ka in kuka zo ku da za ku yi baya domin gurin da za ku yi sallar a baya baya ake da wuri mahalli amma da za ta yiwu a ce kun zo inda ake ƙarshen masallaci misali bayan ku katanga ce liman ya yana sallah misali wasu ne suka zo daga baya sai suka samu sahun karshe sai suka dasa sallah su biyu sai zanto wani ya zo zai bi su sallar kaga babu wani wuri a bayansu kuma katanga ce amma a wajen liman gashi na har zuwa can karshen masallaci duk fili ne to sai ka ce a shi liman kai ya matsa gaba to sai a yaya sai dai ya fasa bunku ko ko jiru ko uku babu wannan dokar da ta hana liman ya dan kara gaba wani motsin da zai yi kamar wanda kuma za ku yi ne babu yayin da kuke komawa baya kuna yi wannan motsin ne domin daidaita sallar ku domin inganta sallar ku haka nan shi ma sanda zai matsa gaba yana yi ne domin inganta sallar ba mu su samu inda za su tsaya su yi sujjada amma ya zama a tsakiyar masallaci ne ko a can karshen masallaci ne sai ka taba shi sai goyi baya sai ku amina ba ba doka ba ce ta hana mamun ta hana liman din shi ya motsa ba wani hadisi ba ne illa iyaka ne kawai ana ganin wannan shi ya fi kamata idan ya zanto akwai fili a baya ka tabo wanda yake bin liman din shi ya jawo baya shi kuma liman ka ka taba shi yana cikin karatu ko ya zato wani abu wani abu ne yake faruwa wannan shi ne kawai
to sai wannan shi kuma yake cewa malam idan mutum ya siya wa mace turare kuma ta sanya ga wani wanda ba maharamin ta bai ji kanshin shin wanda ya bata wannan turaren shi ma yana da laifi a ya danganta idan ya zanto shi ya bata ne don ta don ta sa a gidanta ta sa wa mijinta Eh, kamar yadda ko- kowa ake masa kyauta don ya amfani da abin da aka yi masa kyauta cikin abin da yake daidai ya ba shi kyauta don ya ya yi amfani da kyautar nan wajen abin da zai amfani shi ko inda ya halatta kasancewar ya karkatar da ita kuma ya yi wani abin da ba daidai ba ba ya shafar ka sai dai idan ka san cewa haka halinsa yake in ka ba in ya samu wannan abin saban Allah zai yi da shi to ba ya kamata ka ba shi domin kamar ka bara ka kara masa wato karfin gwiwa ne kamar mutum ne ka ba shi ka- ka- ka- yana shaye-shaye don sanda kuɗi ya zo hannunsa to zai sai- zai zai nemi kwaya sannan ba ka cewa zo in baka kuɗi ka san ka ba shi kuɗi kwaya zai saya sai ka bashi wani abin da ba zai iya canza shi ya koma kwayar ba ko ya sarrafa ta zuwa kwaya in ka yi haka ne za a ce to ka yi abin da zai taimaka masa akan sakon sabon Allah ko ka ba shi wani abu wanda ka- ka- ka sai wasu wasu wukaki ka ba shi ka ba ka ba wani mutumin kirki wukaki zai ka gidansa amma wani wanda yake tare mutane na kwace musu dukiya yana kwace musu kayan hannunsu ka ɗauka ka ba shi ka- ka taimake shi ne akan yi ne wanda sai a ce kana da laifi saboda ka taimaka ma wanda ka san laifi zai haka matar da take da miji misali kuma ba ta da miji amma tana zaune a gidansu tana cikin muharramanta ta kan iya sa turare ko ta fita ta fita ta je wani guri ta kan iya sa turare a inda take eh, ba wai ta yi yawo da shi a cikin gari ba wanda za ka iya mata kyautar ba wani laifi
to ne ke cewa malam game da mace da mijinta ya sake ta saki ɗaya ko biyu to sai ya kudurta a zuciyarsa cewa ya maida ta kafin ta gama idda amma kuma ba tare da ya gaya mata ba ko kuma wani waliyinta asali ma dai bai gaya wa kowa ba to sai bayan da kwanakin idda ta ya cika wani ya fito zai aure ta sai ya zo yake cewa ai matarsa ce tunda ya riga ya maida ita kawai dai bai gaya musu bane to wai shine ke tambayar menene matsayin wannan sakin nasu kuma menene matsayin wannan sabon auren da take kokarin yi
idan miji miji shi- shi ke da damar mai da matarsa miji shi yake da damar ya mayar da matarsa in ya sake ta saki na ɗaya ko na biyu Allah ce wa ba'ulatu hunna haqqu bi raddihin da fi zalika in aradu islah haka Allah ya danka haƙƙin mai kome a hannun namiji ba a hannun mace yake ba ba a hannun iyayensa ba ba a hannun iyayenta ba don haka idan haka ne kaga a nan ba a sharɗanta sai ta sani ba yayin da ya mai da ita ba sharaɗi ba ne sai ta sani mustahabbi ne ya kafa shaidu ya ce to ku sani na bai da wance matata mustahabbi ne ya wannan akwai waɗanda suke wajabtawa cikin malamai amma dai magana mafi rinjaya cewa mustahabbi ne sanarwar abin da kafa shaida a idan mutum ya saki matarsa ya mayar da ita ko bai gaya mata ba sai daga baya yake gaya mata yayin da iddata bata kare ba a kula yayin da iddata bata kare ba tana tsakiyar iddata sai ya gaya mata ai ya mayar da ita to ko da ta yi inkarin cewa bai mayar da ita ba misali ya sake ta wato a wannan watan to sai a wata na biyu sai ke cewa tun fa watan da ya wuce na dawo da ke bayan sakin ki da sati ɗaya na dawo da ke sai ita bata sani ba to a nan maganarsa za a ɗauka saboda mai saboda yana da ikon ya ce to yanzu na dawo da ke tunda ayyana tana da cikin idan ba ta gama ba suka ce duk sanda aka yi saki mutum ya yi saki kuma aka yi masa musu yayin da yana da ikon ya sake yin wani afuwan ya yi da ya yi kome nake so ce ya yi kome aka yi masa musu akan kome a lokacin da yana da iko ya ce to na yi yanzu saboda inda wata kare yana da iko ce na yi yanzu to magana sa ce a bar gaskatawa saboda babu wani dalilin da zai sa ya yi ƙaryar cewa tun sati ɗaya tun da yanzu yana da iko a yayi yana da ikon yanzu ya yi mata ya ce ya dawo da ita me ya dalilin da sa ya karya sati satin da ya wuce da a ce ba ya da ikon da da ita ne ya karya to sai ce akwai wata masana da yake da to amma idan bayan inda ta ta kare bayan inda ta ta kare sai da ya ce aini tun bayan sakin ki da sati biyu na dawo da ki sai amma baka gaya wa kowa ba ba wanda mu ba mu sani ba to a nan ba za a gaskata shi ba saboda mai saboda ai tana cikin wani yanayin da bai da iko ya samu ba kamar ce na farko ba nan ba za a gaskata shi ba za a gaskata shi yayin da zai ka shaidu cewa lokacin da na dawo da ke ai na faɗa ba wani da wani a kirawo su ce eh ya gaya mana ya kawo wata shaida da take tabbatar da cewa ya dawo da ke din to a lokacin sai a karɓi maganarsa amma in babu shaida kin ta gama iddata ya ce ai ya dawo da ita tun kafin ta gama iddata bai gaya mata ba bai kafa wata shaida ba to anan ba a ɗaukar maganarsa saboda ai bai da ikon yanzu ya ce ya dawo da ita ta dawo sau haka bai mallaki abin ba a lokacin don haka tana iya yiwa ya yi haka don son ransa ko don wata biyan bukatarsa da haka ba za a gaskata shi a nan ba saboda haka kamar ita mai tambaya da take cewa bai shaida bai gaya kowa bai da wata shaida bai gaya wata sai bayan ta gama idda wadda ba za a saurari maganarsa ba tana za mata je ta yi aure haka ne mutane sai su ta irin wannan da'awar sai mutum ya saki matar sai ya watsi da ita sai ya za ta yi aure sai ce aini fa na da ki dan kawai ya dakatar mata da aure ya kuma cewa to yanzu na sake ki ta kuma sake sabunta idda daga farko to abin ba ba ba haka shari'a take ba saboda haka idan a cikin idda ne bata gama ba ya ce ai ya da ita tun lokaci kaza ta yi inkari to magana sa ce a bar ɗauka don yana da yana da ikon ya dawo da ita a lokacin amma in bayan ta gama idda ne a lokacin da baya da ikon ya dawo da ita sai ya ce ai tuntun ya dawo da ita bai da shaida bai sanar da wasu ba to wannan ba za a saurari magana sa
to sai wannan shi kuma yake cewa malam tambayar ita ce mutum ne ya ce wa matarsa cewar idan ta aikata wani abu to a bakin aurenta kuma sai ta yi abin kamar sai iyayenta suka ba shi haƙuri suka ce ya ciyar da miskinai goma shi ne ke tawai a matsayin kafara shine sai su ci gaba da zaman su shine ke tambayar malami ya kamata ya a wannan lokacin
to wani matsala ce ta malamai da suke abin suka yi sabani a kansa jumhur da malamai yawancin malamai ba za mu bi duka hudu idan mutum ya ya ce matarsa in kin yi kaza kin saku in kin yi kaza kin saku akwai bambanci da in kin yi kaza zan sake ki da in kin yi kaza kin saku in kin yi kaza na sake ki to sai ta yi abu a gurin da yawa malamai suka ce saki ya yiwu saboda daman ya ta'allaka sakin ne zartuwar sakin ne da wannan abin kuma abin ya samu shi kenan sakin ya ya tabbata amma daga cikin malamai akwai da suke cewa a'a ya abin yana komawa ga niyyar shi mai saki shi mai maganar abin yana komawa ga niyyar shi mai wannan maganar yayin da yake cewa matarsa in kin fita kin sake fita ba na nan ko in kin sake fita ba izini na na sake ki sai a tambaye shi shin yayin da ka furta wannan maganar a nan ka sakin kake nufi ko ka ka faɗa haka ne don ka ba ta tsoro kar ta fita in ta tuno maganar ka sai ta fasa fita sai ya ce a ni gaskiya a lokacin sakin da ke nufi shi kira ta sako saboda wanda ita ce niyyarsa inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kulli imrin ma nawa ce ni da na faɗa mata wannan a gaskiya har zuci ina nufin in ta fita ta zama ta zama ba mata ta fita sako shi kira saki ya tabbata a sai ce gaskiya har zuci Allah ya sani lokacin da gaya mata wannan so nake in hana ta fitar amma ba saki nake nufi ba ina so in gaya mata wata magana da tsorata ta kar ta fita amma ban yi ne saki ba to suka ce shi ba innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa abinda yayi niyyar na tsoratawa shine ya zai aiki ba a saki ba saboda haka sai a dauki maganar sa a matsayin tsoratarwa ba a matsayin saki ba to cewa zai yi kafara rantsuwa ce ko ba rantsuwa ba ce ita ba wannan wata magana ce ba cewa rantsuwa ce akwai abin nan alhalif bil yamin abin nan al yamin talaq ita kuma wani abin da da larabawa suke yi rantsuwar saki ba kyau mutum ya ce wallahi kaza kaza kaza in ban maka kaza ba matata ta saku wani rantsuwar saki kenan ba shi ne wannan ba shi ne wannan aka ce ya yi kafara ita ce ake cewa kafara rantsuwar saki game da wancan na mai tambaya ɗazu da muka ce kafara wanda zai ce in kaza kaza kaza bai yi kaza ba in ban da kiwa da bani ba musulmi bane ko ba na son annabi ce to ba za a ce masa baya son annabi ba in je da kishi amma sai ce to kai kafara to haka na akwai abin da yaminu talaq mutum ya rantsi cewa kaza kaza kaza in ba kaza bane matata ta saku to sai ya zama da kowa abin ya zo ya yi abin da ba shi ya abin da ba ya yi rantsuwar a kansa ko ya warware rantsuwarsa to sai ya ce wannan rantsuwa ce ba za a saka masa mata a dalilin haka ba sai ce ka fara to wannan da yake magana ka fara amma shi wannan maganar da ake yi shine ya rata talaqul mu'allaq ka rata sakin ne da faruwar abu kaza to shi ya ce koma ga niyyar mutum idan mutum ya yi niyyar saki to saki ya tabbata idan mutum ya yi niyyar tsoratarwa ne tsawatarwa ne to wannan shi ne abin da zai tabbata gare shi amma maganar jumhur yawa daga cikin malamai su suna tabbatar da saki a irin wannan yanayi
sai in yi wannan tambayar shi kuma yake ce malam maganar cewa bai halasta mutum ya siya hatsi ya ɓoye ba to idan mutum shi ya noma ya ɓoye fa shin hakan zai iya halatta ko kuwa duk hukuncin ɗaya ne ya noma ya ɓoye don ya ci ba matsala ka aje dai don ka ci don cin cin abin nan ka aje don ka ci sai bukata kuma ta bujiro maka na ka sayar da wannan abin da ka ajiye don ka yi amfani da kuɗin ka wannan ba da shi amma in niyyar ka ka ajiye don ya yi tsada ka sayar to wannan haramun ne ko kai ka noma ko kai ka noma ko zuwa kai ka siyo ka ne tsare abin ne don ya yi tsada amma misali ka siyo ka zuba a rubu ka aje ka sa a so ka aje saboda amfanin gida sai aka kai wani lokaci da abin ya tsada kai ko bukatar ka ta taso sai ka dauka a ci ka sayar ba hukuma saboda haka daga farkon irin ajiyar ta mece ce ajiya ce ta kai ta yi tsada ka fito da shi ka sayar ko ko ajiya ce ta bukatar kanka sannan daga baya kai sha'awar ka sayar saboda wata bukatar ka wannan babu komai
sai mai wannan tabbe shi mai kace malam shin a yayin azkar na safiya da maraici ana daga hannu ne ko ko ba sai an daga hannu ba wurin yin su azkar ba ba wani daga hannu ba sai ba addu'a ba ce azkar ne so babu bukatar sai ka daga hannu to shi kuma yake ce malam sallar da ake yin ta a asirrance su ma kabarorin za a iya yin su a asirrance ko kuwa a bayyane kamar kabbara ai ba ka ta wani an ce a bayyana kabbara ko a ɓoye kabbara wanda ba nan ne a wajen karatu ne ake ce a bayyana ko a ce a ɓoye karatu amma ita kabbara dama akan yi ta gwargwadon da zaka ji yadda kanka ba ka ɗaga sauti da yawa ba kuma ka yi ta a ciki ciki ba za ka yi kabbara yadda za ka ji yadda kai kanka da kake sallah wannan haka aka sani ta kowace sallah da sawa'un sallar da ake bayyana karatu ko ta ake ɓoye karatu
to da yake ce malam ya halatta mutum ya yi sallah da riga mara hannu
bai to musamman irin hannu yake yana nufin riga wadda kawai kafaɗinsa duka a fili ko kuwa wadda take da gajeren hannu yana nufin gajeren hannu babu kuma in gajeren hannu ne tana da hannunta zuwa damatsansa babu komai amma idan yana da riga kawai kafaɗinsa irin wannan singiletin da kawai dan kyalle ne haka yake dan hawa kan kafaɗa da irin ta yake magana to wannan ba kyau wasu daga cikin bayan su ce makaruhi ne sallah da irin wannan su wasu ce ma mutum ya sallah da wannan bai da sallah nabi yana ce la yusalli yadda ahadukum wa laysa ala atqihi shay ka ɗayan ku ya kuskure yayi sallah ba komai akan kafadin sa ba komai akan ma'ana babu wani abu da ya rufe kafadin sa suka ce annabi ya ce la yusalli yadda daidai yake da la salata kada ɗayan ku yayi sallah kamar ce in yayi sallar babu sallar wasu daga cikin malamai suna ce makaruhi ne ba sallarsa ba ta ɓace ba amma ya yi abin da ba haka ake so a yi
to ne shi kuma yake cewa malam tambayar ta ita ce salatul istikara tana da wani kayyadaddun lokaci ne ko kuwa kawai mutum zai ta yi ne har sai ya samu abin da yake jin yin sallar domin sa yana nufin tana da tana da kayyadajjen adadi ba lokaci ba ya ce lokaci ma'ana da rana za a yi ta ko da yamma ko da daddare shine lokaci amma shi yana kamar tambayi tana nufin adadi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ɗayan ku ya himmatu wato yana da wani abu a ransa mai muhimmanci da yake so ya shirya za hamma a halakum wani abu mai muhimmanci a zuciyarsa yana son aikata shi to sai ya sallah raka biyu min ghairi fariza ya sallah nafila raka biyu sannan sai ya faɗi addu'ar istikhara a nan annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi adadi ba cewa ɗaya zai yi biyu zai yi wasu daga cikin malamai suna cewa babu laifi ya yi ta har zuwa uku saboda istikhara addu'a ce istikhara addu'a ce sallar istikhara addu'a ce ake yi annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi cewa idza da'a da'a salatan sai da zai addu'a yakan maimaita addu'a sau uku yakan yi maimaita maimaita saboda ka babu laifi a bisa wannan nassi mutum ya maimaita istikhara sau uku saboda ita ba addu'a ce an ruwaito cewa abdullahi ibn zubair yakan yi istikhara sau uku wato yakan yi ya sake ya sake har zuwa adadi adadi uku saboda ka idan mutum ya maimaita har sau uku din babu laifi
to sai yau wannan tambayar shi kuma yake cewa malam menene sai yancin cewa idan ba a raba gado ba ana baro mamaci nauyi ne a kansa a da zarar mamaci ya rasu a dukiya ba tashi bace kuma sauran abu kuma da magada za su yi na laifuffuka wannan ba zai shafe shi ba sai dai shi musu tarbiya akan laifin amma su yi su yi wani abu ko su yi sakaci ko su yi sakaci wajen aikata wani abu da yake kansu ko su aikata wani abin da ba a sa su ba ko bayan an raba dukiya wani je laifi ko sha giya da dukiyar da ko ya nemi mata da dukiyar ko ya almubazzaranci da ita ba zai kama mai dukiyar da laifi ba matukar dai ba shi ne ya ba da tarbiyyar a haka ba a wurinsa suka kwaikwaya ba su dai Allah ya yi za su tashi ko zai tashi da wannan ɗabi'ar don kuma a cikin 'ya'yan annaba ma an samu wanda dan annabi nuhu ya kafirce ma gaba daya saboda haka ba laifi ba ne na uba ko yaushe dan ɗansa ya kan gare ko ya ba daidai ba saboda haka idan mamaci ya rasu to dukiya ta koma ta rika ta koma ta magada sai abin da aka ce a cire daga cikin wannan dukiya kamar abin da za a yi masa sutura sai likkafani a kai shi kushewarsa da abin da za a biya na basussuka da ya bari daga cikin dukiyar sannan kuma da abin da za a zartar masa da wasiyarsa idan mata wuce sulisi ba bayan an cire waɗannan sauran kuma da magada ne mallakar su ne su kuma da abin da suka je suka yi su Allah zai yi sami a kan wannan
malala ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi kuma da sakonin tambayoyi ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahama at yahoo.com da kuma shafin fatin rahama da gidan da sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu al-professor sheikh muhammad sani marijalima oon babban malami a tsangar nazarin shira da addinin musulunci ta jami'ar bayar da kenan kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar shirin anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh